بسم الله الرحمن الرحيم المصنف رحمه الله تعالى ولو كان مكانهم أي لو كان بدل الإخوة الأشقاء أخوات شقيقات فقط لكان لهن ثلثان وتؤول إلى عشرة تسمى أم الفروه وأصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللإخوة لأم الثلثاء ثلث اثنان وللشقيقتان الثلثان أربعة وتكون آلتي إلى عشرة وهذا أكثر ما تؤول إليه الفرائض فشبه أصل المسألة الستة بالأم وشبهت العشرة بالفروق لها وهذا لا خلاف فيه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake dawo da mu a wannan majalisi bayan tsawon lokaci da aka na hutun wata ramadan muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana abin da ya gabata na wannan ibada ta wata ramadan kuma Allah ya mana dace da ayakuna na alkhairi haka nan muna roƙo Allah ta'ala ya nuna mana irin wannan ranaku masu albarka shekaru masu yawa a cikin lafiya da kwanciyar hankali da wadata da kuma ayakuna na gari yau muna rana ta litinin 21 da wata na shawwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1445 wanda hakan ya yi daidai da 29 da wata na hudu shekara ta 2024 ya gudu zama musallin rahimahullah ta'ala walau kana makanuhum ya ce da wurin yan uwa shaƙiƙai a yi laukana barin da ikon alashika da kambacin yan uwa shaƙiƙai mace ce aka ce ta mutu ta bar yan uwanta ga shaƙiƙai ga li'ummai ga uwanta ga ubanta shi ne muka awance ga uwarta ga mijinta wanda uba to yanzu kuma mun gama da wancan yanzu kuma aka ce da kan bacin yan uwa ta a ce mace ta mutu ta bar uwarta da mijinta da yan uwanta da suke uwa daya da kuma yan uwanta mata zalla wanda suke uwa daya uba daya kenan mas'alar za ta canza yanzu da mas'alar ai ana take a shidda ko to yanzu ko za ta canza sai an yi aure a nan kenan sai an ƙara ruwa kowa ya samu shi na jirga da wasu aure yake cewa da kan batun yan uwa maza shaƙiƙai a ce a hawatun shaƙiƙatun fakat yan uwa ne mata shaƙiƙai kadai to in za a yi rabon gano da kana da hunna sulusani mun san yan uwa mata abin da ake ba su shi a kasa dukiya gida uku a ba su biyu kuma da can miji yanzu ya za a yi wata ulu ila ashara za ta koma goma maimakon shidda wacce san ba ummul furuk sunan wannan mas'ala ummul furuk wai uwar yaya an yi yaya biya yau kai bukatan ɗan uwa shi keke ga bi umme ga wani ne ta tara jama'a ta mata mutu ba ita ga uwar ummul furuk fa asaluha min sitta da asalin mas'alar a shidda ne lizauji an nisu miji da masu abin da ke da kwai tun da babu ɗa na ita wannan mata da ta mutu miji ai rabi za ba shi a shidda nawa ne rabi uku ko sauran nawa sauran uku wani ummi a sudus uwa masu abin da suke da kwai ɗaya a shidda sauran nawa saura biyu yawa wani ikuwa li ummi a sudus shine islami suka yan uwa li ummai asul sulusi ake ba su shine nawa biyu shi ne biyu a cikin shidda kenan kowa samu na shi ko to yanzu sai a yi aure tunda ga yan uwa mata shi duke yace to yanzu ana abin da za a yi wani shaƙiƙati a sulsani yanzu shaƙiƙai abin da za a ba su irin yadda ake ba su a da sulsani arba fatakunu alat ila ashara sai ta koma masu alal goma وهذا zoyar buwa ba ka ɗauke na'am eh buwa wani umi sun zuwa na'am uku na'am ita wani shaƙiƙa a sulusani arba'a na'am sai a ba 'yan uwa mata shaƙiƙai eh, guda hudu a goma kaga auli ya sa sun koma haka fatakunu alat ila ashara kenan mas'ala ta komo zuwa goma
baya ka ɗan gata wani nasa kun gaga na'am wal ikwa li ummi at-thuluth isnani baya ka ɗan wal iku- wal ikal ummi na'am asul isra'il shi Na'am.
shi wannan na'am kenan 'yan uwa li ummi za a ba su sulisi ɗaya cikin uku shine guda biyu.
na'am wani shaƙiƙa a sulusani yanzu ya koma arba'a na'am tunda ai mas'ala an canza ta yanzu na'am فتكون آلت إلى عشرة وهذا أكثر ما تقول إليه الفرائض ولا شيء من قرشان أول اللي أجواب دادي فشبه أصل المسألة أصل المسألة هي كما دا الستة ولا شدة بأمي وإذا أصل المسألة إذا شئوا وشبهت العشرة قوم الكميتي كما بالفروج الآية سيأتي أم الفروج والآية وهذا لا خلاف فيه ولا باب سابعني ولا معلمين idan aka samu hakan din mas'ala goma za a mai da na'am bismillah إذا كان الولد كنسا اعتبر ببوله Ha.
فإن بال من ذكره فهو رجل وإن بال من فرجه فهو امرأة فهو امرأة فهو امرأة لأن علامة البول علامة عامة توجد عند الصغير والكبير وهذا مجموع عليه بين أهل العلم.
to yau ga wata kuma sabuwar mas'ala wanda na san mutane da suna so su yi irin wannan mas'ala a cikin mutane akwai wanda ake cewa khunsa khunsa kala uku ne akwai khunsa muzakkar akwai khunsa mu'annas akwai khunsa mushkil to ya- yanzu mutum ne sai aka haife shi da aka haife shi sun yana ɗan ƙaramin shi kadai sai aka same shi iya da sifa abinda namiji yake da kwai iya da abinda mace take da kwai to kaga yanzu za a aiki a ga da wanne yake boli in da namiji yake boli ke na namiji ne in da mace ke mace ne to sai aka ga yana da namiji ke na namiji ne shine kunsa muzakkar inda namiji da na mace yake aiki sai a ce kunsa mu'annas ya zama mace to in ko kowanne aiki yake hunta mushkil to shi ne za ku ji duk gaba ɗaya hukuncin wannan masu ne gaba ɗaya akwai rikici wani yanzu in za a raba gano to shi ba ne ne namiji da kowace da shi abu biyu ne gare shi wani ba baya za ku bi da kaga kiran dole yanzu a koma ga masu Allah نعم wanda kanar wannan khunsa ya ce idan yaron da aka haifa sai ya zama to khunsa ne mai mazakutu ne halitta ne shi ke nan kwa itubira bi baulihi to za ku da baulin shi da wanda ke bauli wanda ya yi da shi ne fa in bala min zakarihi fa huwa zakar fa huwa rajul idan ya yi bauli daga gaban namiji to namiji ne wa in bala min farjihi in ku ya yi bauli daga wajen gaba na mace fa huwa mar'a mace ne sai a ba shi gado na mace. Li anna alamatar bauli domin alama ta bauli alamatul amma alama ce general tujadu inda sagiru wal kabir yaro da karami akwai da za a bauli وين to tun da kowa yana bauli ke daga nan za a gane namiji ne kawai tun da ai akwai alama wanda ya an girma ake gane shi ko bauli ba alama ce amma da an ahi mutum ya yi bauli kun gane ko to da nan za a gane kaga cin abinci ma duk bai an yi ma ake amma shi bangaren boli yaro da babba to saboda haka kuma daman shi kuma wannan shi ne aka samu bambancin to saboda haka wa haza mujin wani alibai na al'ilmanu malamai sai ijma'i ta ba da iga mabushi نعم وإن بال منهما أي بال من البكر ومن الفرج معا واستويا في السبق بأن خرج البول منهما في وقت واحد ولم يمكن تهديد حاله بتحليل بوله أو دمه أو بأي طريقة علمية حديثة تحديدا قاطعا فإن كان يرجى انكشاف حاله وهو صغير ودي هو وم- ومن معه اليقين ووقف الباقي حتى يبلغ فيظهر فيظهر فيه علامات الرجال من نبات لحيته أو خرج المني من ذكره أو علامات النساء من الحيض ونحوه فإن تبينت حاله بشيء مما ذكر أو بتحليل منيه أو بأملية أو بأملية جراحية أو أمكن معرفة ذلك بأي طريقة من الطرق العلمية الحديثة التي تحد- تحدد حاله تحديدا قاطعا عملا عمل بها وإن يئس من ذلك بموته أو بعدم قدرته على يبين حاله بأي علامة أو عملية بعد بلوغه فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى لأن حال- حاليته مساويا فوجب التسوية بين حكمها بين حكمهما sai malam yake cewa babban aiki نعم.
ya ce wa in ba da min huma ba ba wani mana kuke so ku bambanta to sai ba wani daga kowanne kowanne in zai wutsari a kai tsaye da kowanne na ke wutsari ya za ku da shi ai da jima ta kwashe ala ya yi bolin tare da su gaba ɗaya ai ba da min zakar ya min farji ya yi boli daga zakarinsa da kuma farji na mace ma'an a lokaci ɗaya wasan ya fi sababi kuma wajen hutarwa suka yi daidai ba ma da da wannan wannan miji ai kuma ya kare da ku to ya yi ne da yanzu ya za yi yan kharaja al-bawl min ma fi waqtin wa al-bawl ya huto daga wannan mahutar biyu ta mace da ta namiji a lokaci daya to wala yumkin talidu hadihi bi talid bawli aw dami kuma aka kasa yanda za a yi a gane halin namiji ne ko mace a likitance bi talid bawli a je a yi eh wannan tarin na dam da ake zuwa a kai jini a ɗauka zai yi turu ɗaukan jini awa ɗaukan jini ne a ji a ɗau jini ko fitsari ana aiki da likitan ko to an je an ɗau jini an ɗau wannan duka an kasa ganowa au bi ayi tariqatin ilmiya hadisa ko da kowace irin hanya ma ta zamani da ilimi a laborator ana iya ba ma bangaren hutsari ba ba ma bangaren eh, eh, jini ba a yi bincike a gano wani abu na miji ko mace to shi ma duka an bi an kasa tahdidan qati'an hadda jawab za su yanki a gane namiji ko mace ne fa in kana yurja inki shafu hali to in ana tsammani a ƙarshe da ana cewa to ko da yace ma dai ko nan da girman ki da aga in Allah ya rage halin zai bayyana to ku kuna so a raba mu gado shi ko yanzu ba a gane ba namiji ne ko mace ya za a yi to shi ne aka ce to yanzu abin da za a yi anan wa huwa sayyid shi ko yaro ne yanzu abin da za a yi utiya huwa wa mamu ahul yaqin da shi da wanda suke tare da shi wanda za su yi gado a ba su yaqin ne ne yaqin kenan anan za a sauko shi ƙasa an tabbata dai ko ya lalace gane mai zai ci mace shi ne ƙasa kenan sai a ɗauke shi mace sai a ba shi gado na mace su ma sauran ƴan uwa in za a ba su za a ba su yaƙini kar a ba su gadon da zai hamura in an ya kowa ya zama namiji wanda za a ci sun ciye kowa za a ba shi yaƙini ba wanda zai sama da wannan kenan ana iya duk gaba ɗaya mai da kuma ta kowa ce ne mun hijabi
matsalar ta da wuri guda kenan eh na'am kowa ba shi yaƙini ai ma ku yaƙini kowa ba shi yanzu daga ba in ya zama da kushi ba ne ya zama da ba ne na'am ƙari ne za a ji sai na'am na'am yanzu ba babu wani matsala a nan na'am na'am shi ne aka ce amma kowa hukunci ne yaƙini na'am kaga matsala ba bai wuya a nan na'am wani matsala akwai shi subhanallah
in kamar shi kadai ne yake da matsalar sauran duk mata ne shi ne ta mishi ta lura
a to in kai guda ne yanzu ka mace wai dukansu mata ne shi ne ba a sani ba namiji ko mace to yanzu dama ban matsala su ai dama ba sa ƙetare mace su ya ƙini dama mace ne sai a ba su ne mace shi ma a ba shi ne mace yanzu in ya bayyana hali daga baya namiji ne sai a ba shi sauran in ba namiji ba ne sai a zo a raba masa shi da yan uwan shi mata na'am sai su ba wani matsala nan na'am ka gane ko na'am yawwa wannan matsala tana da wuya na'am gaskiya wala da yau mun wata wata da mutum shiga cikin ta ba gaskiya yau a cikin kaho muke sai an tura sai an yi turi ko ne ne ake ta wasu ala ta ko sai sai aka ce mishi mushkil saboda matsalar da suke tare da shi eh in za eh, za- gado ake so a raba shi kuma an kasa gane namiji ne ko mace ne shi ne za a yi zo a yi bada ko a ba shi yaki ne daga yau ka wuce ba wanda ko ta lalace to suke na yanzu sai me za a yi wahu kifal baki sauran kuma a tsira shi ba a raba kowa aji shi ne a yi wakafin sauran kuɗin ba a raba ba a ba kowa shi sai ba san ba ne shi hatta ya buluga har a kyalifi a ce a kyalifi in ya balaga ya magani yana bayana fa zarfi alamatu rijal sai aka ga alamar maza ta bai min da ba ta yi yayi aka je mu ya fara yau ana iya aiki mu haido tun da ba wani da aiki ba au kurujin mani min zakari ko kuma mani ya fara wucewa daga gaban namiji kenan an gane namiji ne nau au alamatin nisa'i ko kuma ya aga alamar mata ta hutu min alhaidi aga ya fara al'ada ko yayi nono misali wala hu da makamancin wannan fa in tabayyana ta halu bi shay'in ma zikira idan halin ya bayyana ɗaya da abin da muka ambata ko alamar maza ko alamar mata ya bayyana au bi talil maniyi ko kuma aka dau maniyi aka dau maniyi da tun da ya balaga yanzu da ai bashi da bani yaro ne yanzu tun da ya balaga an dau maniyi an je laboratoire an auna an ce eh namiji ne ko mace ne ana iya gane da wannan mu au bi amaliyatin jirahiyya ko kuma aka mishi amaliya jirahiyya operation kenan aka wuce operation aka maida shi namiji kuma ya karɓi ya zama namiji ko kuma a ga kawai da aka yi bai iya koma namiji sai mace aka maida shi zama mace to shi kenan sai a ba shi hukuncin wannan awa mu kana ma'arifati za- ma'arifati zalika bi ayi tariqati min at-turuq al-ilmiyya al-haditha ko kuma a gano ta wata hanya ta zamani ta ilimi namiji ne ko mace ne ya yake ne allazi tuhaddidu halahu wanda za ta haddade a san halinsa da matsayinsa tadidan qati'an haddade ya a yanke wani ba shakka umila biha sai a aiki da wannan hanya ta zamani kenan musulunci zai hala a yi aiki a wannan lokaci da hanyar zamani wa in ya isa min zalika in kwa an ɗauke ƙauna an yi duk ko ina an buga da lokacin balagar yayi gaje mu da kuma iya haɗe da nono yana al'ada kuma haɗa romani yin sami iya ba da namiji iya ba da mace duk an bi hanyar da za a bi a bambance namiji ne ko mace ya kasa bambancewa ai akwai su a a duniya so ya za a yi anan a ga al'amari ya ƙare ya ce wa in ya isa min zalika in ya yanke tsaye da wannan dimoti sai mu- ana na ana so ƙoƙarin a gane sai ya mutu to tun da ya mutu ba a gane ba me shi in ta ce mace ne ta yi kuskure ka kai shi ba in ta ce namiji ne ka yi kuskure to ɗaya kenan aka ce in ma ya mutu aw bi qudrati aw bi adami alqudra ala tabayyun hali ko kuma an kasa samun ikon da za a gane shi wane ne in ya mutu ma matsala ce tun da ya mutu ma da yanzu ai shi kenan ba a gane ba halin shi bace ne ko namiji ai kaga akwai matsala na'am yanzu ko kuma an yi an yi an kasa gane da ran shi amma an kasa gane wa namiji ko mace ko mi yana yi to ya za a yi a yaran yanzu za ku ji ƙarshen hukunci zai zo shi bi ayi alamatin ko wata alama an kasa ganewa au ilmiya ko alama ilmiya ba da bulugi bayan ya balaga ma an kasa to yanzu shi ke nan fahimu mushkil ya zo mai matsala bayan da za a yi yanzu ya za a yi to wani gano za a ba shi an yi an yi an kasa ganewa daman an ce to tun da an kasa gane iya yaro kutsari yana yin shi gaba ɗaya da namiji na wata abu- lokaci da yanzu an ce a kyale shi iya balaga ma gari ai namiji ne ko mace da ya balaga sai gaje mu gano ni to aka ji aka auna mani shi mani namiji ne mani mace ne haɗe komi an ga an auno an kasa ko kuma ana cikin bincike sai ya mutu kafin a gano wane ne shi ko kuma kawai an kasa ganawa kawai an yi an yi babu yanzu a yi to me za a ba shi hukun ganawa za a ba shi namiji ko mace
a ba shi ne mace an raba musu to dama wannan wannan abu da kuke shine karatu na'am dama asali wannan shine karatu gaskiya ne kina kowa a bashi dama sai ne ba da irin nashi kuma kowa ya wanda nashi ba yana dole a saurara mushi gaskiya in an kare kuma sai a ga wanda shari'a ta ce kuma shikenan yanzu kuma sai a saya ido haka ka'ida ta ilimi take ba a matsewa hanya kawai ka yi kaɗai kamar gunki na'am a kawai kowa ba shi dama yanzu kaga da aka hodi wasu ce a bashi namiji ko sun ce ga abin da ya sa Mm.
wasu ce a bashi na mace in kun diba ko kowace mas'ala ba haka ake ba Mm.
a ƙarshe a samu rijiya Mm.
to amma yayin malam adamu da malam izudin suka yi kai Mm.
suka ce equilibrium za'i Mm.
shi ba mace ba Shi ba shi ba namiji ba Mm.
sai a zo a ɗauko gado a zo namiji ku gane ko a ɗauko gado na mace da aku jana za'i to Na'am.
in an ɗauko kowanne Mm.
sai ke ce wato abin da za a yi lahu nisfu miras zakar sai a ɗauko gadon namiji a raba tsaka sai a bashi rabi gadon mace ɗaya ko Mm.
to kuma ya ɗauko na mace wa nisfu miras unsa sai a ɗauko gadon mace a raba ya tsaka a gama mushi Na'am.
kenan shi ba gadon namiji ba shi ba gadon mace yana nan a tsaka yana ta kare ko an shi ne equilibrium ko Na'am.
yawwa to shi kenan yanzu kenan Idan ƴar da so shi da aka dace shi, ko da shi ba da wani, ba zai iya gane shi ba.
abin a kiri ba to za a yi in ma shi ɗaya ne haka za a yi a hudu na mace a wani namiji in aka ba shi na namiji rabi Mm.
kuma a ɗauko na mace a raba shi a ɗauko na mace a rabin na mace a ba shi Na'am.
kenan yanzu misali idan namiji an ba shi miliyan biyu mace an ba ta miliyan ɗaya shi yanzu in ka ba shi miliyan biyu ya zama mai namiji shi ba namiji ba ne in ka ba shi miliyan ɗaya ya zama mace shi ba mace ba ne to sai ka ɗauko miliyan biyu namiji ya ka raba ɗaka ya ka ɗauko miliyan ka mai kamun shi Na'am.
sai ka ɗauko miliyan ta mace ka raba tsaka sai ka ɗauko ɗari biyar ka miƙa mishi Na'am.
ɗan miliyan ta kisa shi kare kare ne ya ce in da akwai mai iri na Babu. Da ka biya na mace Ga da gurɓa ya wuce mace. Ya wuce mace mai kai yanzu. Yayi.
shi ya sa duk wata shari'a da za ka gani to ba kamar shari'a da take ƙarshen alƙulani da sunna Gaskiya.
shi kawai ta adalci duk da sare ya ƙari juye juye shi ba zai iya samun yadda zai bai shari'a da ta shari'a irin shari'a da Allah so shi al'aiki da ra'ayi Mm.
wanda yau ba shi na duk da saran da kasan ya zo yan shari'a a lokacin nan ma akwai masu biya ƙarfin su aka yi ko ba ka bane inda za ka zo da shari'ar da ake amurka ka hudo ta ka ce mutane su yi magana akan da za su ce ya za su ce wata yi ba wace ta yi a yi ta tafkar rikici to sai dai ake aiki da kawai majority Mm.
ko kuma aiki da wanda aka ba su wanda kawai ya ce ko ko kun mutu ba aka za a yi Mm.
kamar zaɓe na siyasa wanda ya samu ƙuri'a hamsin da ɗaya wanda ya samu arba'in da tara ya ba mai hamsin da ɗaya aiwa kaga akwai jama'a ba zira ba su fara sharar da saboda haka yanzu kenan amma musulunci shi ba zai ba abin da za a shi iya musulunci ne shari'a duk wanda ya kalle ta ƙasa adalci Mm.
in ka ce wannan ba ta yi ba to kawai kai ka huta daga cikin ɗabi'a mata ɗan adam tunda shi addini na Allah abin da yake shar'anta mu yayi daidai da hankali yayi daidai da dan adam kuma yayi daidai da shari'a shi ku dan adam abin da zai gana yayi daidai da hankalin wane da wane da wane bai ba daidai da hankalin su wane Mm.
bari kuma a addini- a addinance to saboda haka kaga idan aka bashi wannan gado an yi adalci kaga anan babu wani matsala anan yace li anna halatai tasawa tasawata halin zabi sun yi daidai fa wajaba taswiyatu baina hukumayma wajibi ne a daidaita tsakanin hukumin su Na'am. وكذلك shi yasa kullum نعم.
eh, mu matsayin mu na musulmi za mu ci gaba da yi wa Allah godiya akan da ya zamanto addinin mu daga Allah yake Mm.
shari'ar mu daga Allah take ba wanda yake da ke shari'a irin ta mu sai mu yi wa Allah godiya akan haka duk wanda ka sani shari'a shi akwai kurakure gaskiya.
amma mu ta ba ku kula cikin ta na'am نعم وكذلك الحكم في ديته وجره فإذا اعترى شخص على الخلص المشكل الذي لم يمكن تحديد حاله وتسبب هذا الامتداد الامتداء في قتله أو في إصابته بجرح فيجب له في حال الجرح نصف ما يجب في جرح ذكر ونصف ما يجب في جرح أنثى ويجب بورثته في حال قتله نصف ديته ذكر ونصف ديته أنثى لما سبق ذكره في المسألة الماضية to shari'a ai ba ta kare ba نعم yanzu ne muna kan shi ne kuma ga wani hukunci yanzu ai wajen gado ne muka yi hukunci to ai yana banda gado ai akwai gurin da yake da hukunci a ido Gaskiya.
wanda za a ce namiji ne ko mace ko kenan shi yasa haido dole sai an koma wancan bangare yanzu da bangaren gado ne mun gane da za a yi to yanzu kuma za mu shiga wani abu yanzu ka kashe shi namiji ka kashe ko mace kashe ka ga ka je ka ta ka jawo mu ja ka fara shi ka ce ni ba mace na kashe wani ba namiji na kashe ba kai wani ka ka ka wani yace haka da hukunci wajen diyarsa ko ka mishi rauni launin sama in kai shi ma in za a yi hukuncin shi ma ya dore an koma a kallon ya fikin ya ce fa'iza a tana shakasin alalkunsa idan wani mutum yawa kunsa ta'addanci annabi da mutum makan tabidu lam yumkin tabidu hadihi wanda ba samu ikon da za a gane halin da namiji ko mace fata sau ba da itirafi katin wannan ta'addanci da kawai ya kashe shi yanzu sun yi wada da wani ya kashe shi aw fi isabati bi jin ko ka mushi rauni ya za yi to jibu da fi halin jin in rauni da ta mushi nishi ma ya fi jin da kan za ka ba da sai a ce to irin wannan raunin an wa namiji nawa ake badawa sai a ce laƙumi biyar ake bada sai ka ce- sai ka ce to shi ke na ɗauko laƙumi biyu da rabi shi ke na haɗu a ce mace nawa ake bada to laƙumi biyu da rabi sai a ɗauko raɓin gidan ya zo a raba ta daga a zuwa gama mishi yawwa a shi daga ina ya more biyu da wani more ba shi da ƙetar mace ne in gane ko shi ya rijo rijo ma ne da sarwa rijo mu ma ya jibu bi jirul insa da lamya wani zaba da wani mace wa ya jibu li warasatihi kuma wajibi ne ga su jalin jihadi katri in aka yi shi nisbu diyati zakarin eh rabin diya ta namiji kenan yan uwan za su za a ba su rabin diya ta namiji wani su da rabin diya ta mace saboda abin da ya gabata kenan kun ji a wajen kashe shi nan ma ba namiji ba nan ma ba mace ba ku kwa ce ba an kashe mu dan uwanmu a ba mu laƙumi dari saboda ka laƙumi namiji ai laƙumi dari ne ko mace ba laƙumi hamsin ko to sai a koma a ba da nawa kasancen aka za a ba da to bismillah sai yan kuma na gaba na ai aure kuma ai za a yi aure kuma gaskiya ne to ya za a yi kuma gaba aiki na har ya haifo wani rikici gaskiya ne shi yasa za ku ga ya za a yi wajen bangaren aure a nan rigimar da Na'am.
ya kamata ولا ينكر الخمس الذي أشكل أمره بحال بحال فلا يجوز أن يتزوج الخمس رجلا على أنه امرأة لأنه لم تثبت ألوفته ولا يجوز أن يتزوج امرأة على أنه رجل لأنه لم تثبت ذكوريته to kun yi an ta aure ba babu aure kuma a gwamnati ne mutu ko za ta mutu ya ce wala yanki hulhunsa kun sami aure allazi a cikin al'amur wanda al'amarinsa ya zama matsala bi halin ta kowane hali da ya aure ba auren shi fala ya juzu an yi tazawwajar kun sa rajulun da ya rika ya aure namiji ya ce shi shi mace ne ya je aure namiji a ra'an na mura'a ce shi mace ce li annahu lam tasbut ulusatu matan taka sabanta mata ba ولا يجوز أن يتزوج امرأة كم يعني أولمت على أنه رجل يشي شيء نمجي لأنه لم تثبت ذكوريته ومن لم يثبت التبتة كان شيء ما أولي ما أولي مثلا أنا لكم أقول الأمر إن شاء الله سهلا قال الله متى إن شاء الله
بابا ما يقال وأنا مالي أبرسي يقال yau rana ake biya akwai wannan ɗan uwan namu mala abubakar mala abubakar bai nan wani ke zama nan bai ji daɗi ba yanzu da suke gaya mini eh, kenan sai yan uwan su mishi addu'a san cikin addu'a ubangiji Allah ta'ala ya ba shi lafiya mu kuma wanda muke da lafiya da muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana lafiya kuma a kullum dai kar kar mu manta musamman a cikin yanayin da muke ciki a yau al'amura na cutoci sun yau a cikin al'umma babu inda za ka yi kuka sai gurin Allah kuma wani al'amari ne wanda ba taɓa ganin irin shi ba a rayuwa ka ga mutum hudu amma a cikin su in an ka abinci sai ana tambaya ɗaya mai kake ci a cikin mai kake ci da abin da aka sani ko mutum goma ne aka kawo kowa cin komi yake. amma yau an kai matsayi na wannan hali kuma Allah yana jaraba mu da yin laifukan mu. Allah ya gafarta mana saboda haka ba abin da za mu yi illa mu yawaita addu'a da neman Allah ya kare mu ya ba mu lafiya yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam kullun sahiya da mulki sai addu'a kan lafiya yace Allahumma afini bi badani Allahumma afini bi sam'i Allahumma afini- afini bi basari la ilaha illa anta kullum Allah ka bar lahiya a jikina gaba daya Allah ka bar lahiya a jina Allah ka bar lahiya a ganina kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani addu'a to yau idan muka kalli a yau kaga kuke gani a yau a kowane lokaci duk lokacin da muka samu kanmu za mu yi addu'a mu yi wa kanmu mu yi wa sauran yan uwan musulmi su kuma yan uwan wanda Allah ya jarabe su ya tsora musu rashin lafiyar nan mu roƙa musu Allah ya ba su lafiya mu kuma da Allah bai tsora mu wannan ba muna roƙa Allah ta'ala ya kare mu dukkan sai da aska don da za ka san kullum yana addu'a na cewa Allahumma inni a'udhu bika min sayyi'il asqam Allah ina neman tsari da dukkan cuta irin cutoci yau na zamani duka sayyi'il asqam ne ne sai da asqam ciwon da bai an ce duk sati sai ka je laboratoire ka auna duk kullum a ce akwai maganin da sai ka sha ko sai an maka allura a ga wata yi asqam ciwo ne wanda za a garabe ka da shi wanda wani ma bai sani ba Allah ya garabe kuma ya baka lafiya wannan shi ne abu mai sauki amma duk ciwon da ya kai dole jama'a yanzu sani an je likita kullum ana zuwa har sai da asqam muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara ba mu lafiya ya kare mu domin aya kuna ma wannan alkhairi ba za su yi ba in ba da lafiya ba wani bawan Allah in kuna tunai abubakar duk darasin da za a yi an taɓa yi ba da shi ba in kwa ga uzurin da ya ce babu shi to ba karamin uzuri ba ne amma yau ga shi yana kallo kaga babu shi yake to kaga rana ce ba da shi aka zo amma kaga amma kaga yanzu ba da shi aka zo ba shi yasa duk abin da ake in babu lafiya ba za a yi shi duk abin da za a yi babu lafiya ba za a yi shi yanzu misali Allah ya kare mu yanzu misali in a ce muna da rashin lafiya a darasin da muke uku sai ce wata ran satin gaba ɗaya ma ba a yi ba koda amma babu ranar da muna wa Allah godiya kan haka babu rana ɗaya da aka taɓa zuwa shirishin laya ta hana zuwa yi darasin alhimu wa Allah godiya babu wani ciwon da zai hana ka zo ka yi darasi ko ya hana ka ci wani abu ko ma wani abun nan kuma wannan bawan shakka ko jiya jiya din nan ma jiya ma mun yi bulaguro mun tafi sai kalan jiya muna lallo nan asabar muna Najeriya da aka kawo abinci ana tambaya wallahi hatta hula da aka kawo ta tambaya ake ina masu shan sukari kowanne ya ani daban-daban riwa ba ne yan uwa abinda mu sani ba da wallahi a hekalar jiya nake baku labari mun ta yi wurin wa'azi a Najeriya ana kawowa abinci cika ana tambaya kowa hular ma daga mutum ka yi sujjada ka roƙi Allah ya kare ka da ilo na kare ka zai ko ba ka bane misali mutum ya yi bulaguro kan roƙi Allah ta da ta da ta zai wani lokaci amsa addu'a ne dare yana ƙarshen dare ta tashi tana addu'a kan roƙi Allah ta da ta da ta zai mu yawaita yin addu'a Allah ya kare mu su kuma ƴan uwan mu da Allah ya su Allah ba su lafiya amma wallahi lo- yanayi ne ya kai wani matsayin da ya wuce duk tunanin da kuke tsammani abu ne da ba taɓa sanin shi ba a da kaɗai yanzu aka kuma ba kan kuke wani ne kaɗai duk duniya ne na abu duk duniya ne cutoci sun yi a cikin al'umma kadai sai dai mu tsaye yin addu'a kuma su wani ba su lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya shi ma wani bawan Allah dan uwan mu Abubakar muna roƙon Allah ta'ala ya ba shi lafiya ya kare shi kuma sauran ƴan umu su ma musulmi ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya mu kuma wanda muke da lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana lafiya kuma Allah ya mana dace lafiyar da yawa mu yi abin da bai yarda da ita shi wani babban abu ne mutum da ya an ba su lafiya kuma sai ga ba sa amfani da ita sai da Allah bai yarda misali Allah ya baka ido ya baka lafiyar ido to sai ka roki Allah ya baka damar da zaka yi amfani da shi akan abin da Allah zai yarda Allah ya baka kunne sai ka roki Allah ya baka damar da zaka yi amfani da shi in zai yarda Allah ya baka kafa zaka yi zai da ita ne wanda bai da kwaya ne ji ba ga cutunan jijiyoyi yanzu da ake fama da shi da ba ta ci cutar jijiya amma yanzu in ka je gidan yan jijiya ta yi ma komi ta su hankali duk wanda ya kamu da rashin lafiya ta jijiya wala sai ka kasu ko wannan da nake ce muku wannan wa'azin da muka ce na na la'asamar kenan daga magana muka je Najeriya akwai wani dan uwa duk wa'azin da za a yi shi sakatare ne a gurin wa'azi su ne masu karanta duk wani abin da za a yi da program kin wa'azi su ne sakatare guda uku ne wani su aikin su dole ne in za a yi wa'azi ɗaya akwai shi duk abin da aka yi da na bayan nan akwai su a rubuce a gudu shi sakatare ne amma yanzu yau wata takwas zuwa wata goma kuma taɓa yin tun cikin damunar bara ut ba yi wajibi da shi ba kadai lokaci ɗaya samu cuta ta jijiya Allah ya kaddara aka taɓa shi a wannan likita ɗan ɗan kallon ne kuma abu ne ya zama matsala amma da alhamdulillah daga ba an je da yami su sake ɗan wasu aikin ya ɗaya dama dama amma har yanzu in za a zo masallaci ma dole sai akan kuje a tattare haka sahiyar ma amma yanzu na tsibirin nan ya ce sai ya je wa'azin nan so da kullum an zo dole an tambaye shi muka yi muka ya bari ya kasa ya aji ya bugo mun waya ya ce ya ce in na fito da mota kallon je gurin ɗaukar mutane kuma da ɗaukar shi dai a gani a cikin mota in ai dai ba a ce ba ya je ba na rasa yadda na buga musu wani ce da Allah ku ta ba shi hakuri ko ya yarda yanzu bai yarda ba hannun zai gure shi ni kuma ba na ƙi zuwa da talga ilo ban na su a ɗauke shi da zan ɗauke shi muna zuwa da shi ɗan uwa suka ganin jama'a suka mai ca gaba ɗaya zai ne haƙura amma wallahi ina ƙi aka ce aka bar to ka ga mutum yana so ya yi abu na alkhairi amma kawai wani abu zai zo jirma maka zai hana ka aikata shi to Allah kare mu da irin wa'annan abubuwan da ka mu aikata wani abu da muke aikata na alkhairi duk abin da Allah zai jarabe mu to ga Allah ya jarabe mu da abin da zai hana mu wani aikin da muke aikata na alkhairi ina ga Allah da subhanahu wa ta'ala bihamdika shar Allah ya ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk